المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي إنت حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صفات الحمد لله ازاي يا شاذي ɗari da nawa shafi ɗari biyu da ashirin da takwas ina za mu tashi muna cikin hajjibu isƙaɗin waɗanda hajjibu isƙaɗin yake riska a cikin magada za mu tashi wa banatul ibni ‘ya'ya mata na ɗa jikoki kenan mata ‘ya'yan ɗa ya hajjibu hunnal wahidu min zukur waladi sulbi alwahidu ɗa namiji min zukuri wani da sulbi daga ‘ya'ya maza na ɗa na tsatso wanda ɗan mamacin ne ya haife shi ta gane ya yi su kuma alwahidu min zukuri wani da sulbi ɗaya daga cikin ‘ya'ya maza na tsatso wato mamacin ne ya haife shi su kuma ɗan mamacin ne ya aike to ya hajjubu hunna yana tsare su ya riskar da su ga hajjubu isƙaɗi wannan yana tsare jika na mujima su jikoki ne mata ‘ya'yan ɗa shi kuma ɗa ne namiji kaga ya kori jika namiji ya kori jika mace eh eh ko ubansu ko babban duk yana shiga ko shi ya aife su ko ba shi ya aife su ba shi dai ɗa ne na mai mutuwa shi kuma ‘ya'yan ɗa ne su jikoki ne to ko shi ya aife su ya tsare su amma ubansu ya mutu ya riga ka san mutuwa amma kakan ya bar ɗa ƙanin ubansu ko wan ubansu ka gane ai ya dubuhun ne yana tsare su ba su da gado su jikoki maza ne ko mata ne to amma nan muna magana na baratul ibni wal isnatani da kuma ƴaƴa mata guda biyu fasa'idan da abin da ya hawa daga biyu min banatu sulbi daga ƴaƴa mata na tsatsu in akwai su babu namiji a 'ya'yan mamacin amma akwai 'ya'ya mata biyu zuwa sama to su ma ya haɗu buhunna suna tsare banatul ibn amma ba sa tsare waladul waladi ko ko walad ko ibnul ibn wancan na farkon ɗa na tsatso yana tsare jika namiji yana tsare jika mace amma waɗannan guda biyun banatu sulbi inda ba namiji suna tsare jika mace amma ba sa tsare jika namiji ina fata an gane ƴaƴa mata in sun kai zuwa sama suna hana jikoki mata gado amma ba sa hana jikoki maza gado ina fata an gane shi yasa yace illa ayyakuna ma'ahunna zakarun sai dai yakan ya kasance akwai ɗa namiji tare da su jikoki matan nan can kuma a ‘ya'ya babu namiji sai mata guda biyu suna ta nufa sa'idar in a cikin jikoki sun yi sa akwai ɗa namiji fa yi asibu hunna zai musu asibiti yana cikin manyu bili إلى الميت بذكر وأي ذكر ذن أبا أبا ne ya kusanta shi kuma shi ma namiji ne kula ba ubansu ne in dai shi ma jika ne wannan mamacin shi ya haifi ubansa su ma wannan mamacin shi ya haifi ubansu amma uban nasa shi babu su ma nasu babu amma akwai gwaggwanninsu mata ƙannayen ubansu ko yayin ubansu mata daga biyu zuwa sama su kuma na a cikinsu akwai namiji ko da guda ɗaya ne to wannan namijin fa yu'asibuhun da zai musu asibci fa yakunu lahu wa lahunna ma baqiya an farajul banati lizzakari mithlu hazzul unsayin ma baƙi abin da ya rage ya yi saura an farajin banati galaban ‘ya'ya matan nan ne zai rage shi ne sulusi su ‘ya'ya mata daga zuwa sama sulusa na ake ba su ko to idan suka ɗau sulusanin su yawan jikokin nan ko akwai namiji ba zai hana su ɗaukan sulusanin su ba ba zai fara musu komai ba jika ko wani koda namiji ne za su ɗauki sulusanin su to me ya rage shi ne sulusi to shi ne ma baki a nan abinda ya rage alfarajin banafi galaban ‘ya'ya mata to fa ya kuni wannan ma bakiya sulusun nan zai kasance lahu ga wannan jika namiji wa lahuna da su ba za su dubu jikoki matan sai su raba shi lis zakari mislu hazzul unsaye misali laban ‘ya'ya mata guda biyu shi ya tabbata lis zakari ga namiji ɗaya a cikin jikoki su ‘ya'ya mata in sun kai zuwa sama ba abin da zai ciwon kai a sulisani sai dai jikoki in akwai namiji to zai ɗauko wannan sulusun da ya rage ya zo ya yi lizzakari da ‘yan uwansa jikoki mata in ba namiji a cikinsu shi kenan suna ji suna gani sai ‘yan uwa da ke ɗaya su ɗauka ta gane yi to su ba za su yi asirci ba mata ba su asirci ba inda mata suna azurci da waɗanda ‘ya'ya matan ba su rage su da sun ba da su za su ɗauke duka ko to ku kuma babu asibi a cikin ku ku jikoki to sai a ce wa su waye asibi tun da babu ‘ya'ya maza ba ba jikoki maza sai a ce to ai akwai ɗan akwai ɗan washe kiki to shi ne asibi shi ma kuma yana da ‘yan uwa mata za su yi nuzza kada mutum a hankali ɗauke yi mata idan babu sai a ɗauko ɗan uwa li'abi in ba shakiki shi ma in yana da ‘yan uwa mata za su yi zakari idan babu sai a dawo wajen baffa shakiki a akwai ɗan ɗan uwa shakiki yawwa sai ɗan ɗan uwa li'abi sai baffa shakiki sai baffa li'abi sai ɗan baffa shakiki sai ɗan baffa li'abi a nan dai akwai namiji to zai shigo ya yi asirci a wannan tsakani. A'a iya shi da ‘yan uwansa ne, ai shi ya jawo, a ba ruwansa da waɗancan. Tun da shi ya jawo, shi kuma ba zai ci shi kaɗai ba, saboda waɗannan ‘yan uwa matan matsayin su ɗaya kawai dai shi namiji ne. Ina fata an gane. Wal akhawatu lil abi su kuma ‘yan uwa mata li abai ya hajjubu hunna shaƙiƙu ɗan uwa shaƙiƙi guda ɗaya yana tsare su ɗan uwa mata ne a bai in aka samu shaƙiƙi guda ɗaya ya tsare su a nan ko ma mazaje ne su ɗan uwa mata a su ɗan uwa ne a bai ɗin in akwai shaƙiƙi namiji guda ɗaya ya tsare su to amma abin da yasa ya kawo su wal akhawatu lil abi da ɗan uwa mata li abbai ka gane ai a wace ƙiƙata ne haka ne ba wal akhawatu lil abi ya hadibu hunna shaqiqu shine muka faɗa ɗan uwa mata li abbai in akwai ɗan uwa shaqiqi namiji guda ɗaya yana tsare su ba su da gado in an baro ɓangaren ‘ya'ya da jikoki an dawo ɓangaren ‘yan uwa su da suke da gado to idan akwai ɗan uwa shaƙiƙi shine magaji kamar da na faɗa ɗazu in ba ‘ya'ya maza ba jikoki to yana tsare ‘yan uwa mata da abai والشقيقة تاني هكا نين شقيقي ما تاو دابيو فأكثر دمجي يوا su ma suna tsare ‘yan uwa mata ne abai, ta gane ai, amma ta shakikai mata ko sun kai ɗari ba sa tsare ɗan uwa ne abi. Yin yadda aka yi tsakanin ‘ya'ya mata da jikoki matan nan, haka ake yi tsakanin ‘yan uwa shakikai da ‘yan uwa ne abai. Su ma illa an ya kuna ma'ahunna akun li abin. Idan ya kasance tare da ‘yan uwa mata ne abai ɗin nan da shakikai mata suka tsare. sai dai in su ma suna da ɗan uwa ne aji namiji to fa yu'asibu hunna shi ma zai musu asibiti irin wani fa yakunu lahu wa lahunna ma baqi an faridil akhawat al ashiqai ma baqi abin da ya rage an faridil akhawat al ashiqa galaban yan uwa mata shaqiqai shine sulusi ne zai rage irin wancan idan su shaqiqai biyu zuwa sama suka ɗauki sulusani to abin da ya rage ɗan uwa ne ajin nan namiji zai ɗauko sulusun nan fayu a sibuhun na zo ya musu asibiti da shi da ‘yan uwansa mata ne a bai sai su raba shi ne duk da kai musu da hajjin ursa ya ni misalin rabon ya mace guda biyu shi ne ya tabbata da zakari ga dukkan namiji guda ɗaya alhamdulillah amma sauran guda ɗaya mu fita daga hajjibu iskaɗi ba za mu ƙala saman wal akawatul ashiqa su kuma ‘yan uwa mata shaƙiƙai da suke tsare ‘yan uwa da abai mata an sun zama biyu. So su kuma ya hazi buhun abu, duk da wancan ƙarfin nasu, idan akwai uba yana tsare su, uba kam har ɗan uwa namiji shaƙiƙi ma ya tsare ai. Wani ibnu da ɗa yana tsare ‘yan uwa mata shaƙiƙai, wa ibnuhu da ɗansa shine jika. waɗannan guda uku duka suna tsare ɗan uwa ta kike ko da miji ne ballanta na ɗan uwa ta ke kai mata to amma ƙari abin da yasa ya kawo su saboda kar a ce ai babu ɗan uwa menene li'aji ɗin ma ko ɗan uwa wanda zai ɗauki wannan in dai akwai uba ko ɗa ko jika ya tsare ‘yan uwa shaƙiƙai mazansu da matansu kuma ya tsare ‘yan uwa ne akwai mazansu da matansu wani jaddatu kaga kakanni mata zama yana aljaddatu yana nufin bangaren uwa da uba min ayi jihatin ta kowane fuska kunna suka kasance kakar ta wajen uwa ce wadda ta haifi uwa ko ta wajen uba ce ko dukkan su ba su sun haɗu to su ma ya kudna kenan ala kadar ya kudna suna faduwa bil ummi saboda samuwar uwa dama gadon uwa ake ba kaka ta wajen uwar ko ta wajen uban to ga uwar tana nan to su sun faɗi ba su da gado wadda ta kudin jaddatu lati min jihatil aji aljaddatu kaka mace allati min jihatil aji da ta fito daga tashin uba taskudu tana saraya bihi saboda uban ka gane abin da yake nufi a nan kakanni guda biyu rabon su iri ɗaya ne in aka samu ta wajen uwa ita kadai za a ba ta rabon da ake ba wa uwa in ba uwa in aka samu ta wajen uba ita kadai ana ba ta rabon da ake ba wa uwa in babu uwa in suka haɗu su biyu kaka ta wajen uwa da kaka ta wajen uba ana ba su rabon da ake ba wa uwa su raba su yi to amma fa suna da shamaki mabambanci ita kaka ta wajen uwa tana karaya ne a gado ana hana ta gado duk ummi saboda sabuwar uwa kaɗai ko uba yana nan in dai ba uwa za a ba ta gado ita kaka ta wajen uwa amma ta wajen uba ko ba uwa in akwai uba wanda ita ta haifa ba za a wata gani ga gane babancinsu ita kaka ta wajen uwa uwa ce kawai take hana ta gani in ba uwa ko akwai uba za a bata gani don ita ta haifi uwa kuma dama gadon uwa ake ba amma ita ta wajen uba to sai ba mutum biyu sai ba uwa ba uba shi yasa a can da farko ta maka wal jaddatu min ayi jihatin kunna kakannin nan guda biyu ta bangaren uwa da uba ta kowane fuska suka kasance gaba ɗaya ana hasa ana hana su gado bil ummi saboda uwa kaga nan uwa ta kori kaka ta wajen uwa ta kori kaka ta wajen uba amma sai yake wata kubur da rakul fi min jihadil aji kaka ta wajen uba ita ma tana faduwa bihi saboda uba bai ka ta wajen uwa ba anan saboda uba ba zai hana ta gado ba inda babu uwa ina wata an gane shi yasa mai risala ce maka hiya allati ja'a bihan ita ce wata nassin qur'ani yazo da ita ita kaka ta wajen uwa ita ce asali ake ba wa gadon uwa daga baya ne sahabbai suka yi ijtihadi suka shigo da kaka ta wajen uba idan babu uban babu uwa in sun haɗu a ba su je su raba alhamdulillah sai sai sai hajjibin naqali sahaba akwai saura to wal maulal mutiku ko al mutaku akwai mai wata riska daban shi ne walmaula ubangijin bara almu'tiku wanda ya yanta bawa ya ce almu'taku wanda aka yanta a samfani da sun mabukul wanda ya yanta bawa sun yana raye ba shi ne walal a alaba ya zubuhu a sabatun nasabi a suban nasaba suna tsare shi ne ƙarshen gado dam shi ne ƙarshen kuma in ya shigo gadon asibiti yake in dai namiji ne idan akwai waɗancan da muka ambata tun daga farkon halibu ƙadin ɗin har zuwa nan akwai namiji a cikin waɗanda muka ambata to wanda ya yanta bawa an bawa ya mutu ya bar ɗaya daga cikin waɗannan ba ida gado amma an babu su mazan da muka ambata ba banda ƴaƴa mata banda ƴan uwa mata wannan ba za ka hana shi gado ba in dai shi namiji ne idan akwai ɗa to maula almutuku ba yi da gado in akwai jika ba yi da gado idan akwai uba ba yi da gado in akwai kaka na wajen uba ba yi da gado in akwai dan uwa shaƙiƙi ba yi da gado in akwai dan uwa li'abi ba yi da gado in akwai dan dan uwa shaƙiƙi ba yi da gado in akwai dan dan uwa li'abi ba yi da gado in akwai baffa shaƙiƙi ba yi da gado in akwai baffa li'abi ba yi da gado in akwai dan baffa shaƙiƙi ba yi da gado in akwai dan baffa li'abi ba yi da gado a cikin mutum goma sha biyu ne in akwai ɗaya daga cikin maulan mu a cikin ba yi da gado ba waɗannan su ne a sabatun nasabi a zubai ne na nasaba shi kuma asibi ne na alwala na wala'i maulan shi ne ya kawo shi ka gane yayi yawa fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fi dini wa mawalikum in ba ku san waye iyayensu ba to ƴan uwanku ne na addini in musulmai ne su barolin wa mawalikum kuma maunolinku ne to wannan maulancin shine ya jawo gado amma sai babu na saba sannan a wato mushiku ko maula yake yin asirci alhamdulillah sai mai risala shafi ɗari hudu da to ina za mu tashi dari hudu da ashirin da ɗaya a samar rudani da jelen bugu babun fil aimani wa nuzur babi kenan da zai mana bayanin hukuncin rantse-rantse al'aimanu jami'a na al-yaminu rantsuwa wa nuzur da kuma bakance jami'a na annazur yuhuna bin nazir wa man kana halifan duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa bal ya halib billah lalle ne ya rantse da sunan Allah Allah billahi auli ya sumut ko kuma ya yi shiru in ya san ba zai rantsuwa da sunan Allah ba to yayi shiru gabanin yin rantsuwar nan wajibi ne wa yu'addabu man halafa bi talaqin ana ladabtar da duk wanda ya rantsuwa da sakin aure ba wai na rantse na na sake ki ba na rantse in bai yi kaza ba matata ta saku na rantse in dai dai kaza to na saki matata shine aimanu talaqi din da aka haramta maka tun a ahalari a mukaddima wanda yayi ana ladabtar da shi domin aure ba abun wasa bane duk yanda ka kai da kin abu to karka ta'allaka rantsuwarka da shi da sakin aure yanda kake son aikata abu karka lata ya shi da sakin matarka au a takin ko rantsuwa da yan tabawa wallahi in ban yi kaza ba bawa na wani ya'in ko wallahi ni in dai nayi kaza to sai na yan tabawa na wani wa yalzamu in ya kala rantsuwar kuma sakin da yancin yana lazamtar sa kuma a lazamtar da shi in ka ji lazamtar al-ashari'a ko bulala ne amma ba ta kai haddi ba bulalu ko bakwai ko goma ko sha ɗaya ko sha biyu iya ijiki hadin da alƙali ya yi wajen lagabtarwa wala suniya kuma ba wani istisna'i akan waɗannan rantsuwa guda biyu wallahi in sha Allah in ban yi kaza ba matata ta saku sau fa in baka yin ba ta saku in sha Allah ba ta amfani a nan ko in sha Allah ka mala fada kaza akwai masu hikima in sha Allah wallahi sai na yi kaza ka gare karshen istisna idan dama ita ka fara fada in sha Allah to a cikin abu biyun nan ba ta aiki a cikin sakin aure da yan taba shi ya sa ta wala suniya ba wani cogo shi ne istisna'i wala kafara ta babu kafarar rantsuwa illa fil yamin billahi azza wa jalla sai dai cikin yin rantsuwa ga Allah azza ya buwaya wa jalla ya ɗaukaka. Au bi shay'in ko kuma yin rantsuwa da wani abu min asma'ihi daga sifofin Allah wa sifati da asma'i sunayensa wa sifati da kuma sifofinsa. Sai a farko ba ya ce maka ba wa man kana halifan fali halif billah ya ka ismul jalala nan ma yace wala kafata illa fil yamin billahi billahi ko tallahi ko wallahi ba ismul jalala ba to ba shi kadai ba au bi shay min asma'i ko da wani abu na sunayen Allah kamar yace ya lantse a wato aqsamtu bir rahman ko aqsamtu bir rahim ko bil maliki ko bil aziz ko bil jabbar duk wannan ai sunayen Allah ne to in mutum ya karya rantsuwan nan shi ma zai yi kafara wai ba sai da ismul jalala kadai billahi ko tallahi ko wallahi wa sifati da kuma sifofin Allah ka gane yayi ko sai na rantsa da jin Allah ko na rantsa da ganin Allah ko na rantsa da zantan Allah ko na rantsa da ilimin Allah ko na rantsa da karfin zatin Allah duka waɗannan sifofi ne Allah mai ji ne mai gani ne masani ne mai ƙarfi ne in ka da siffarsa to in ka karya za ka yi kafara duka rantsuwa ce wa manista suna amma wanda ya istisna'i a rantsuwar da take karɓar istisna'i fala kafara ta alai babu kafara gari idan ka sada istisna in dai yayi nufin wannan bi ma'ana yayi niyyar istisna'i din wa qala kuma yace insha Allah a zuciya insha Allah da niyyar istisna'i sannan kuma halkinsa ya faɗi insha Allah wa wasalaha kuma ya sadar da insha Allah bi yamini da rantsuwar tasa qabla an yasbuta kafin yayi shiru to fa ka zama sharadi da farko kasadar istisna yayi niyya a zuciyarsa ya furta insha Allah da niyyar istisna'i na biyu kuma ya faɗa da harshensa insha Allah kuma ya sadar da insha Allah bi yamini da rantsuwar tasa kuma kabla an yi mutu kafin yi shiru wallahi sai na yi kaza insha Allah ko wallahi ba zan yi kaza ba insha Allah to wannan inda niyyar da na ya faɗa idan bai samu yin abun ba ko yayi abun babu kafara akan wa illa in kuwa bai cika wannan sharadi ba kamar bai sadar da insha Allah da rantsuwar ba ya ce wallahi sai na yi kaza ya yi shuru can an jima ya ce insha Allah a lanyan fa'ahu zalika insha Allah wannan ba za ta amfani shi dole sai ya sadar da ita ga rantsuwar ina fata an gane wal aymanu billah lantsalan da ake yi da sunan Allah arba'atu iri hudu ce ita rantsuwa guda hudu ce wanda suke na halal ba na haramu ba sai dai a cikin su akwai guda ɗaya ta hudun ita ce haramu fayamina ni rantsuwa biyu daga cikin guda hudun su kaffara ni ana musu kaffara in aka karya wa huwa shine an yi halifa billah ya rantse da Allah in fa'altu ba zan aikata ba in din nafiya in fa'altu ba zan aikata ba to in ya aikata sai ya yi kaffara ka gane ɗaya kenan au ko kuma na biyu ya halifa ya rantse la yaf'alanna wallahi sai ya aikata kaza to in da yayi abin nan ba fa sai yayi kafara waɗannan guda biyu ba zan yi ba ko sai na yi su ne in aka karya rantsuwar su ake musu kafara wa yamina sauran rantsuwar guda biyu suka wannan hudun za tu kaffara ni ba a musu kafara ihdahuma ɗaya daga cikin su lagul yamin ya kashe rantsuwa wanda dama Allah ya ce la yuwakibukum Allah bil lagawi fi aymanikum walakin yuwakibukum bima aqadtum al aymana Allah baya kama ku da yashashiyar rantsuwar ku ka gane ai kamar su la walla bala walla ya saba dubban sanin da sai ce wallahi ai kaza kai wallahi ai ba ai kaza ba wallahi kaza kaza ya riga ya saba a cikin zance a zuciyarsa ba dalilin rantsuwar kafara yake faɗi ba kaga shi yasa ce walakin waqifukum Allah yana kama ku da bima aqaltum ala aymana ga amma kuka kudura niyyar rantsuwa a zuciyar shine in kuka karya ku za ku yi kafara to ita na gauli da mini ba a mata rantsuwa ya ya tashiyar rantsuwa zancen da yake an yi shi ba da niyya ba wa huwa in baka san na gauli da mini ba an yi halifa ala shay'in ya zulluhu kazalik yayi rantsuwa akan wani abu da yake ba haka abin yake shi yaqinihi a cikin yaqinin sa babu kokonto an ce ya zulluhu kuma an ce a cikin yaqini to ya abin yake abu ne da bai ga ya faru ba amma kuma yana da yakin abin ya faru eh malamai suka ce kamar mutum ne ya zo wucewa ta kofar gida gidan wani ya zo wucewa sai ya goni mai gida ya fito da rago ya kwantar an kawo masa wuka an ɗaure an danne zai yanka shi kuma ya wuce amma da ga yanka dan Allah mutumin nan bai da yakin an yanka ragon nan to kai yawa ya zunnuhu amma kuma shi ya tsini saboda ya tabbatar kafin ya karasa gidansa wannan ragon algayin kan sai zo gidansa ce ni na ji sai matarsa ce ni na ji an ce wani an kawo masa ragon layyar ya yanka ragon yake ya yanka haba haba da yake wallahi ya yanka sai kuma da ya fito sai ga an fasa yanka ragon ga rago a ciki to wannan babu su zuwa ciki ya zunnuhu kazalika kuma fi yaqini eh wasu malamai kun kai misali kamar tumakai ne ka zo wucewa ka sanar da su a ƙarƙashin bishiya fararen tumakai da ka wuce ashe mutanen gidan sun zo sun kore tumakan su kuma sun zo a ƙashin bishiyar su kuma da fararen kaya da ka wuce can gaba ake tambayar ka ni wancan gudun suwaye a ƙarƙashin bishiyar ka ce ai can gudun ai tumakai ne a a mutane ne ka lesa to abu ne a lesa wallahi ta ba kai ne yanzu ba na wuce ta ba kai sai da aka zo sai ga ashe mutane ne da fararen kaya wannan lanzo ita ma babu kafa ita ce lagul yamin kuma kaji ba kuma ta bayyana lahu kilafu sannan sabanin abin da ya rantsuwa kai sai ya bayyana gare shi a ce abin da ya rantsan ba haka bane da ko ya zulluhu kazalika fi yaqini yana da ta abin haka yake a cikin sakankan cewarsa sannan kuma sabanin abin da yake zaton ya bayyana fala kafarata alaihi wala isma babu kafara a kan shi kuma babu zunubi gare shi wal ukura ɗaya rantsuwa ta hudun wanda ba a mata kafara alhalifu mai yin rantsuwa muta'ammidan da gangan lil kadhibi akan ƙarya wajen ba da labari kenan wallahi tallahi kaza aka yi wallahi tallahi ba a yi kaza ba alhali kuma ya sani da gangan ya yi wannan rantsuwar lirka zubi a kan ƙarya to wannan kafara ma wala tu kadhubu zalika al kafarat shi yasa ce au shakan ko kuma yana shakku ba ya zulluhu kazalika fi yaqinihi ba yana da shakku a cikin wannan lamarin ko wannan labarin bai da yaqini amma ya zo ba da labarin halayen rantsuwa to fa huwa asibu wannan ɗayan biyun yayi zunubi wala su kafiru zalika kafara su kuma kafara ba da kankale wannan zunubin wannan lalzu a kan karya saboda haka ma ba a dora masa kafara ba abin da ya zama wajibi wani ya tubbin zalika lalle ne ya tuba daga wannan rantsuwar karyar ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala ba abin da kankale masa sai tuba taubatan nasuhu kuma istighfari kadai ba zai kankale ba sai hada da tuba da sharadin ka ita tuba to alhamdulillah sai ne to hashiyatul adam babi na nawa dalila nawa ina ina za mu tashi to guntun bayanin zuwa yadda wadda ma'an hal kalama ala mujibatul wudu yayin da malam ya gama zance a bisa abubuwan da suke wajibta alwala wal gusul da abin da yake wajibta wanka a babin da muka gama jiya babu fi ma yajibu minhu wudu wa ma yatasul bihi to a kaba zalika sai ya bibiyi wannan babi bima yakuna ni bihi da abin da su su biyu alwala da wankan suke kasancewa bihi da shi faƙala malam sai ya ce babu ɗaharatin ma don azo maganar wanka da alwala ana maganar ruwa to da menene wankan yake kasancewa da menene alwala take kasancewa shi ne sai da ruwa mai tsarki saboda haka ya gaya maka babu ɗaharatin ma'i babi ne na tsarkin ruwa babun ai haza babun inda kaga babun shi kadai to khabarul mubtada ne mahzufu taqdiruhu haza shi babun din nan labari ne na mubtada amma mubtadan mahzuf wanda aka shafe taqdiruhu kaddarawan wannan mubtadan da aka shafe shine haza haza shine mubtada babu shi da khabarul mubtada ka gane ai shi yana shi ya ga maka ai haza nan ya kaddara maka mubtadan da aka shafe haza wannan babu babi ne fi bayani cikin bani ishtiradi shar'antawan daharatul ma'i karshen ruwa ai tsuhuriyati tsarkakuwar ruwan lilwudu'i da yin alwala wal gusli da yin wanka wa bayanu sifati da bayanin siffar irin ruwan da ake alwala ko wanka da shi wa sifati ma la yusta'malu fihi ma da bayanin wanda ba a aiki da shi cikin yin alwala ko cikin yin wankan janaba wa fi bayani istiradi taharati saubi da kuma cikin bayani ga sharɗantawan tsarkin tufa wa fi bayani ɗaharsul bukwa da kuma cikin bayanin tsarkin guri lissalati na yin sallah gudun da ya halatta a yi sallah wa fi bayanin ma yi jizi wa minan libasi fi sala babi ne cikin bayanin abu da yake isuwa na tufafi a cikin yin sallah wa gayar zalika da wajen da wani wannan hukunce hukunce duk zai kawo su a cikin wannan babi wata ta halbaba mai risala ya bude babin bi kauli da faɗinsa baya yace wal musalli kaga mai yin sallah yunaji rabbahu yana gawanawa ne da ubangiji tun anan ya gaya maka muhimmancin sallah da kake yi kafin a zo maganar alwalar da wankan jalama da ruwan da zai yi wankan da wanda zai yi alwalar da wanda ba zai yi wanka ba da wanda ba zai alwalan ba to ka sani shi mai sallah fa asalinsa yana ganawa ne da ubangijinsa wa huwa wannan jumla da mai risala ya bude wannan babi da ita babu hadisi shashi ne na wani hadisi ba ba maganarsa ba ce bangaren wani hadisi ne rawahu malikun fil muwaddai da imam mali ya rauce da a cikin muwadda malik wa munajatul musalli rabbahu ganawar da aka ce mai sallah yana yi da Ubangijinsa ibaratun izina ne an ihdarin kalli ga halattowar zuciya wani kusuri da ƙanƙan da kai fi salati a cikin sallah yadda ka san ka je gaban sarkin garinku za ka gana da shi ba za ka kawar da tunaninka da hankalinka ga barin abin da yake faɗi da kuma abin da kake gaya masa ba ba za ka yadda ka yi rafkanuwa a gaban sarki a maimakon ka yabe shi ka faɗi zagi ka sai a yi kuskure ne ko hankalinka da harshenka da ganinka da dukawarka a gabansa kana ganshe shi ba za ka yi sakaci da kushu'i da huduri a gaban sarkin garinku ba duk abin da yake faɗa kana tare da shi da kunnenka da zuciyarka duk abin da za ka gaya masa kana cikin hudurin kalbinka da saninka da jinka da ganinka duk kana fuskantar to ina kuma ga ubangijinka malikul muluki sarkin sarakuna shi ya mutantanta a samu ibarul kalbi halattowar zuciya wal kushi da kankan da kai tunda an ce al-musalliyu naji rabbahu tunda an ce mai sallah yana gana ne da ubangijin urabta ta hajihi abinda malam mai risala ya bude da shi na wal musallimu na ji rabbahu laisa dakilan tata sharjuma wannan fa baya shiga karkashin tarjamar da ya mana ana magana daharatul ma'i wa sauji wal buqati wa ma yujizun min al-libas fi salah to me ya kawo kuma mai sallah yana gala da ubangiji ai ba cikin wancan tarjama da ya mana ko wa inna ma zakarahu ka sani ya ambaci wannan jumla ne wal musallimi naji rabbahu liyarattaba alaihi qawluhu domin ya jeranta faɗinsa a kai da yake fa alaihi ai al musalli dan ya gaya maka irin nauyin da yake kanka shi yasa ya kawo maka wannan kalma amma ba ba mahallinta bane idan da babu salati muka shiga to sai bude da wal musallin na ce rabbu amma muna magana tsarkin ruwa ma tukun ba magana fa alwala wannan mun gama su jiya alwala da wakan janaba da abin da yake wajibi ta yanzu maganar ruwa ake amma sai ka maka mai sallah ko yana gane da ubangiji to hikima nan dan ya jeranta maka maganar sa da zai gina akai domin yace maka fa alaihi ai almusalli wajibi ne akan mai sallah an ya ta'ahaba yayi tattali ay yasta'idu yayi shiri yayi tanadi lizalika salati ga wannan sallar da zai yi ta gana da ubangiji wa ma tawad alaihi kuma yayi tattali da duk abin da wannan sallar take kunshe da shi min almunajati na gana da ubangiji to ya tattalin yake na ganawar bilwudu'i ya fara yin alwalatukum shine shirin farko au bi duri ko da yin wanka a duri ana ai algusul wanka na janaba ko na haila ko na biki li'anna hadhihi hala saboda wannan hali na munajati da ubangiji ita ce sallah li azami sharafiya saboda girman ɗaukakarta mustahiqatan ta cancanci ta'aziman girmamawa wa tashrifan da ɗaukakawa ga ubangiji ka gane ai wa tashrifu wato girmama ta ita sallah wa ta'azimuha da ɗaukaka ta alwudu shine kai alwala da farko aw tsuru ko kuma kai wanka shine ka girmama sallarka da farko kafin a zo maganar huduri da kushu'i wa inna ma qayyada tsura amma ka sani eh to alhamdulillah dan da wa inna ma bi qawli in wajaba alaihi tsuru bai da bai bai maka alwala ba amma sai dai bai bai da yake auzi tsuri in wajaba alaihi tsuru in wankan ya wajaba dan ba koyaushe wankan yake wajaba ka gane ita ba alwala ai ana iya cewa ba koyaushe take wajaba ba kana da alwalarka ta a jihar ga la'asa ta ai ba ta wajaba ba ko kana da alwalarka ta magaruba ka isa ta yi da zama wani bishe ka sake amma dai yawanci galiba yawancin akasarin mutane kusan kowace sallah sai sun mata alwalarta sai me askar caji ɗari uku da sittin da bakwai ina za mu tashi fasulun nadewa kenan insha Allah amma ka ɗau amma ka ga kisan kuskure fafin lafi idan cikin rasa rai ne addiyatu ana biyan diya ne alfu dinarin dinarin dubu ala ahalin zaɓi ga ma'abota zinari ahalin zaɓi su ne mutanen shaf kamar da imam mali ya kawo a muwatsa a hajjul warki su da mutanen iraki ina fata an gani saboda haka wannan a wancan zamani ne mutanen sham dukiyarsu zinare ne mutanen iraki dukiyarsu mafi yawa azurfa ne wasu na ashar alfa dirhami jiya ita ce dirhami dubu goma sha biyu ala'alin warki ga ma'abota azurfa su ne mutanen iraki wa mi'atun minan ligili da kuma ɗari na raƙuma ala'aliya ga ma'abotan da su ne mutanen hijab maka da madina su ne ahalin ibn ba za ka zo wa mutumin iraki ka sai sai ya kawo dinari dubu ba ba za ka zo wajen mutumin sham ka sai ya kawo maka dirhamin azurfa dubu goma sha biyu ba za ka zo wa mutumin maka ko madina wajen diya ka ta sai ya kawo maka dinari dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ba a ina ya gani raƙumi za ka sai ya kawo maka yanzu zai tattalo ya kawo mi'atu min ibn raqumi ɗari wahiya amma an zo magana raquma ita biyar raqumi mukammasatun a bar kasawa ne kashi biyar nau'o'in raquma biyar biyar ake bayarwa ishiruna ibnu labuni za a ba da ashirin ɗin ibnu labun dan mai shayarwa guda ashirin saura nawa wa ishiruna binta lagun da ishirin bintu lagun ita ma yar mai shayarwa an samu arba'in ba saura sittin wa ishiruna binta makajin da ishirin na yar mai naƙuda bintu makar an samu sittin ba saura ashirin saura arba'in haka wa ishiruna hikatan da hikka guda ashirin masu shekara hudu an samu tamanin ba wa ishiruna jaza'a da kuma jaza'a guda ashirin masu shekara biyar biyar ka gane a waɗannan su ne biya da ake karɓa na raƙuma ɗari bukan masa ana kasawa kashi biyar biyar na waɗannan nau'o'i biyar wani wafil amdi amma a cikin kisan ganganci wancan biyatur kaɗai ya gaya ma wafil amdi amma cikin biya ta ganganci idan da gangan ya kashe shi alal kauli a bisa kaulin da ya magana biya da biyan jiya kalkalai kaman kuskure ne malam da kun katala gila kenan yanzu mai risala matukar gangancin ba shi kan gila ba ne wa sulhu ala mubahamatin idan za a yi sulhu da da alwalan mamaci da kuma wanda ya yi kisan ala mubahama a bisa kisan da yake abin rufewa eh mubahama abin rufewa abin da ake nufi kisan da aka kasa gane na ganganci ne ko na kuskure ne shi ne shibu da amdu makamancin ganganci shi ba ganganci ba ne ba kuma kuskure ba ne amma ya fi kama da ganganci so murabba a jiya za su zama murabba a bar kasawa gida hudu can ba ishirin-ishirin ake kalba ba to nan a can biyar biyar a can can ashirin ashirin ake karɓa sau biyar ba shi na ɗari ba to ita wannan murabba'a ashirin da biyar biyar za a karɓa na ne na hudun ƙarshe fa yaskudu banu labuni banu ibnu labuni ne yake saraya kan da aka ta mukammasatun aka ta ishirin na ibnu labunin ba to wannan na farkon mukammasan za a cire wanda shi ne mafi araha shi ne mafi kankanta a girman raƙuma da girman shekaru domin ɗan shekara ɗaya ne ya shiga shekara ta ko to shi za a sarayar wa yukazu sai a yi riko min kullum daga kowane ɗaya min albawaƙi na sauran da suka rage wanda ba a sanar din ba an ka cire ibnu labun akwai bintu labunin akwai bintu makadin akwai yiƙa akwai jaga'a to waɗannan albawaƙi da suka rage bayan cire ibnu labun za a karɓi kowane kamsun wa ishiruna guda ashirin da biyar kar ka an ce murabba an kasa hudu ka ce an cire kuma ibnu labunin ka ce ai sauƙi ya samu tsananta mara kai ka gane hikar da shekara hudun nan maimakon ashirin ashirin da biyar da kawo da ba ai shekara biyar maimakon a kalba ashirin ashirin da biyar za a kalba biyar biyar din nan su za su cike wancan ashirin na ibn labunin da aka cire wal mazhabu amma dai mazhabar malikiya ta tafi an da shibha al'amdi cewa makamancin ganganci ko baɗinin ɓataccen hukunci ne malikiya ba ta karɓa ba dama wancan shafi'a da sauran mazahir su suke aiki ne ka gane ai ko dai ganganci ko dai kuskure malikiya ta jefar da wani wani shirhul amri wakila amma wani kauli an yi magana da shahadi da ingancinsa a malikiya kauli biyu ne amma dai zahirin mazhaba ba ta aiki da shubhul amri amma akwai wani kaunin da suka ara a malikiya suke aiki da suka ce ya inganta ina ba ta an gane alhamdulillah a to idan idan mun zo wal mazhabu dole za mu hada sai da mu taso wal wal mazhabu to sai mu koma mu tashi a wal mazhabu ana zuwa al'amdi batini ne النهو الواضح كافي لنا نعم عليه هو كافي لنا جو كيف كان يا شي غريب على 46 فإن هذا متاجي تمرين نبيه ko tamrini na biyu shafi ɗari da arba'in da shida eh sannin birgimar al'afiya ko ka ce adimin ko ka ce sannin duk fili ne amri sannin ka cika adimin shi ba ka cika sannin birgimar al'afiyata ka cika jumla jumloli masu zuwa بوضع مبتدأ مؤنث في المكان الخالي ta hanyar sanya mubtada mu'annasi ne sunan mubtada ne amma mai sunan mata fil makalil khali a cikin gurare mawafanta inda aka yi gashi daji aka yi gwanne shi al makalil khali ma al ityani tare da zuwa bi anwa'il mu'annas da nau'o'in mu'annasi al arba'a guda hudu ka gane ai ga nau'o'in mu'annasan guda hudu an cire maka na farko dai maridatu ita ce kabarul mubtada eh eh to mubtada da za ka sanya mata mu'annasi ita marida za ta iya cewa a tilmibatu maribatu almajira maribatun ba ta da lafiya ka ga za mu mubtala da labari yana so ka gane suna mu'annafi tunda ka ba tilmizatu ka ga ka sa sa'u ta'ani mutaharrika na biyu sai ka ce kadimatun ko alkadimatu ya ruboyi nazifatun tsabtatacciya yar boye ce mai tsabta na uku a ɗalibatu mujtahidatun wannan ɗaliba ce mujtahidatun mai ƙoƙari wajen karatu kenan na hudu za ka ta almar'atu wannan mata zakiyatun mai kaifin hankali mai basira ita ce zakiya mai zalfa amma ba mai zaira ba a'a mai zaira din na tsarki ne tsarki amma ba bai wai tsarkin wato hadafi ko kabasi ba nafsun zakiyatu ko nafsun zakiyatu ai gaira ne ele tsarkakekkiya wanda bata aikata a katarta nafsan zakiyatu ko za ka kashe rai tsarkakekkiya ga barin zunubi wanda bata yi laifi ba kenan amma wannan mai zalun din zakiya mai kaifin hankali mai basira shi ne ma'anarsa a nan alhamdulillah sai ne sha biyu na ina za mu tayi sha biyu na tis'in da shida albasu to ina zan rasa cikin bahasi to farko kuma ku tsaya farkon shafi ba yawwa farkon bahasi unzur ila kalmatayn kai duba zuwa ga kalmomin nan guda biyu an wa ka'an fil amsalati da'ifati thaniya cikin misalce misalce na yanki na biyu tajiduha za ka rame da suratai surori ne kamanni ne guda biyu mu kaffafatai ne ababen sauƙaƙawa guda biyu ababen sauƙaƙa ne an wa ka'an da an ɗin da kuma ka'an ɗin allatai ne waɗanda da rassahu ma ka karanta su fi ma sabaka fi abin da ya wuce a baya bangaren da ake musu tashbihi wala farka babu bambanci bainahuma tsakaninsu su mukaffafatai ne wa bainal mushaddada tare da tsakanin waɗanda ake yi wa shadda guda biyu min haisu al'amari ta ɓangaren aiki aiki yana nufin ɓangaren li'irabi ɓangaren li'irabi ba ka an ƙaddala alƙamar balagani an lam yuqbal alal babu bambanci cikin abin da ya kamata min haifin amal ta bangaren aiki gaira an na isa ma sai dai cewa sunan ita an da ka an mu kafafa ta yi labudda ba makawa an ya kuna damira ya zama damiri mahazufan abin shafewa mufassiran mai fassarawa bil jumlatin lati ta'ati ba da hu ga jumla da take zuwa bayan sa shi yasa suka cewa an mukaffafatan min al-qila wasu muha mahzufu amma in Allah ce sai ta fito da sunanta ta fatahance shi sai wa labarin ta rufu'a to amma ita wannan dole ne in ta zama mukaffafa to za ta zama ismuha ya zama damiran mahzufa mufassiran bi da ci ta ci ba da wa huwa damiru sha'ani alladhi ta'rifu shine lamirin nan na sha'ani ka gane ai idan aka ce an to an na huni aka ce ka an to ka an na huni ka gane ai shi ne damiri shani an na hu lamarin yadda yake baya koma ga wani abu da ya wuce a baya allazi ta'rifu amma kabarwa amma labarinta to huwa jumlatul mufassara ita an da ka an din labarin ta shine jumla da al-mufassir wanda take fassara ta fa idza qulta idan kace alimtu na san an laysa li muqassirin falahu an cewa da laysa falahu babu rabo li muqassirin da mai takaita wajibin sa to kana taqdiru zalika qadara wannan alimtu annahu ne sai kace an laysa kaga annahu shuhudin shine damiru sha'an kaddarawansa alimtu ya sani Allah kaga nan shadda ta ta fito sannan hudu ya zama damiru shi Allah daban huda ba saboda kankantar abubuwan ne aka haɗe su guda ɗaya shi hudun ai suna ne ko damiri ai suna ne amma ya zama an ɓoye shi annahu laysa li muqassirin falahu وإذا قلت إن كتي كأن قتل على فجر كان تقديره كأنه قتل على فجر ضمير الشأن كوي كشافي kai ka ce shi lamarin yadda yake kada hakika alfajiru alfujru dala'a ya hudu kada bar alkalimat alkalimata lakin da dabbarin kalimata lakin ka lura da kalmar talakin ita kuma shi misalai ɗaya fatan da ake cikin misali junan shi na ƙarshe ta jidu za ka tarar annaha hiya lakin na asalin da ya rufe lakin na almushaddada ka gane ai ainuha ainihinta wannan lakin nan da ka sani lil istidraki ita ce aka yi takafifinta ya ta zo mukaffafa a bar sauƙaƙawa tilmudiji a cikin furucin wata jiru za ka tarar annaha muhimmanatul abar salayarwa ce la amala laha ba ta wani aiki da ita da babu duk ɗaya cikon zance ce kawai ita lakin ne wahiyar ka zalika to haka nan take zuwa fi kullum misali cikin duka wani misali ta ji'u da ke zuwa fi a cikinsa mukaffafa abin sauƙaƙawa in dai ka lura asalinta mushaddada ce lakin na ce amma aka kawo ta mukaffafa to ana kare yadda ita da mun ba ta aiki a cikin wannan wannan jumla saboda inda ta yi aiki eh to da sunan ta zai zo da mai da fata ali lakinna lakinna ya tana sa suna ya fata tunda ake yar uwar inna ce inda ba tana suna fata ba amma sai aka ce lakinil madaru ka gane ai ba a ce lakinnal matsara ba ba ce lakinnal naf'ahu ba za ka ce lakin naf'uhu an sanar da aikin da ba ta aiki tun da sunan ta ya zo da rukuwa to alhamdulillah sai ne Taru a hadisi na gawiya, na za mu tayi daidai ina ba mu tafi tafi na 69 to muna cikin harfu dali hadisi na bakwai addu'a'u addu'a wanda aka yi la yuraddu ba a juyar da addu'a da aka yi bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama idan ka ce an kira sallah ka zo masallaci kana jiran zuwan liman to duk addu'a da kai wannan tsakanin ba a juyarwa bi ma'ana Allah yana amsawa sai dai kawai ka jira lokaci rawahu Ahmad ibn Hanbal da'awatul mazlumi mustajaba addu'ar wanda aka zalunta aka tuce shi in yayi Allah ya isa ko yayi mummunar addu'a mustajabatu abar amsawa ce ka san dai ba a cutar mutum a zalunta shi da yake kyawar addu'a ko karka da an ce maka mustajaba kai da so kyakkyawa ce addu'ar wanda aka zalunta mustajaba abar amsawa ce wa in kana fajiran koda ya kasance ɗan iska ne shi wanda aka cutar ko ɗan ƙwaya ne ko a cikin maye ka zalunce shi ya ce maka Allah ya isa Allah ya saka mu to addu'a sa an karɓa fa fujuruhu iskancin nasa ala nafsi ai akan ta yayi wa Allah da ce ka zalunci ɗan iska ba rawu tsayala ce an abi hurairar da uni ma taraftu ku kyale ni da yawan tambayoyi ma taraftu matakar na kyale ku matakar ban ce muku kaza haram bane ban ce kar ku yi kaza ba ban ce ku bar kaza ba to ku kyale ni ka gane ai fa inna ma halaka man kana qablakum su'aluhum ku sani abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku yahudu da nasara su'aluhum tambayoyinsu واختلافهم da sassaɓawarsu ala ‘yan ja'in ga annabawansu, su za su tsokano tambaya, abu kaza ne hukuncinsu a ce haramun ne kar ku aikata, kuma su saba umarni su je su aikata. Da ba su tambaya ba, suka je suka ci gaba da yin kayansu wane kai musu sun yi haram. Tunda Allah bai saukar da hukunci ga annabin da suke rayuwa a zamanin sa. Amma dan jaraba komai sun yi sun tambaya. kuma su tsokano a ce an haramta kuma ba za su iya bari ba wannan shi ya halakar da su sai manzo Allah yake wa al'ummar sarkashedi akan yawan tambaya musamman a zamanin da ake saukar da wahayi dama ya aiwa da amru la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzalu alqur'anu tubda lakum in kuka yi tambaya fa lokaci a gaba da Qur'ani tubla lakum za a bayyana muku hukunci kuma a ƙarshe ta so hukum sai ta muna na muku ku ji da ma kun sani da ba ku tambaya ba da ma alqur'ani yayi to gaciya la da alwa na shiya kar ku tambaya akan wasu abubuwa tunda Allah bai ce muku wannan abun haramun ba manzo Allah bai gaya muku ba to ku ja bakin ku ku yi shiru ga barin wannan tambaya in ku kuka yi tambaya tunda manzo Allah yana raye ana saukar da Qur'ani tubla lakum za a bayyana muku hukuncinka fa idza nahaytukum mazala ce idan na hane ku an shayin ga wani abu nace abu kaza haramun ne ku bar shi fajtanibu to ku ne sance shi wa idza amartukum bi shay'in idan na umarce ku da yin wani abu nace abu kaza wajibi ne ku yi shi fa atu minhu ku zo da shi masalatu matakar kun samu iko amma abin da nan shiru na kyale ku to da uni ma taraftukum ku kyale ni akan abun da na kyale rawahu shekhani da udduniya li aliya ku kyale duniya ga ahalinta ku muminai ku bar ku bar duniya ga yan duniya kar ku shiga ku ce sai an dama da ku a lamarin duniya man akaza an yala mimu din ya kauma fata eh mai nuska irin tawa man ne ko nina to a gyara zama man akaza nina duniya ko kama ya kafi du man akaza ko kama ya kafi duk wanda ya riki sama da abin da yake isan shi rayuwa nina duniya a duniya akaza hatbahu ya riki mutuwar sa ne wa huwa la yajuru shi bai sani ba alhatbu mutuwa abin da zai shekar ci da sha da rayuwa da muhalli har mutuwa to ka tsaya iya nan in falala ta zo to kai ma ka kyautar ko ka sadakar ko ka yi zumunci da shi in ka ce za ka liƙe to hallaka ka liƙe wa kanka yi kuma da yawa mun gani in ka tara ta yi yawa a ƙarshe sai ya jawo hawan jini ɓacin rai wanda ka tara ɗin nan hauka ma ya tafi ka kai baka ci ba dama ba za ka iya cinyewa ba baka sadakar ba baka kyautar ba baka yi alheri ba baka taimaka wa ƴan uwa na zumunci ba kana cikin zama sai a ce yan nafara sun nafare shi ba ba malaman ka bane baka ba wanda ya kama sai ka ga hawan jini ciwon zuciya ya faɗi ya mutu dama ba naka bane fauka maye ya kaji ka ne yawanci asarar da take jawo hawan jini da ciwon zuciya yawanci cin da yake jawo ciwon suga har ya zama ajali fauka maye ya kaji ka ne in za ka ci iya abin da zai ishe ka to ba zai sa maka ciwon shuga ba ba zai sa maka paralyzing ba ba zai sa maka ciwon zuciya ba ci ya wuce oba shi yake jawo waɗannan mutuwa mutum bai shirya ba shi yake jawo mutum jinyar da zai ke karu da ita ko ajali bai zo ba yana fama da wahala shi ne guri shi ne gabaturu a tsallaka shi ne kano shi ne maiduguri shi ne abuja shi ne misira shi ne london shi ne germany kuma lafiyar ba ta samu ba a yi ta kashe kudin karshe a zo a mutu kuma to tun farko da ka bar wa duniya da ka bar wa ɗan duniya kayan da ud duniya li ahliha ku kyale duniya ga ɗan duniya man akarra duk wanda ya rike hauka ma ya tafi sama abin da zai ishe shi min ad-dunya akaza hatba ya riki mutuwa sane wa huwa la yaqul shi bai sani ba rawahu ibn la'ala an anas ad-dalu ala al-khair ka fa'ili mutumin da yake nuni ga aikata alheri ka fa'ili kamar da ya aikata alheri ne duk ladan su daya irin yadda aka ba wancan wanda ya aikata alheri kai da kai nuni gare shi ya aikata kai ma irin wannan ladan za a ba wallahu yuhibbu igasatan lahafan Allah yana son taimakawa wanda yake cikin damuwa. Allah hafanun tun da ji tsananin damuwa da bakin ciki ta rayuwar duniya. Allah yana son taimaka masa. Bi ma'ana yana son wanda yake taimaka masa. Rawahu ibn Abi Duniya. Addu'a kaga addu'a yamfau yana amfani min mal balaga bala'in da ya sauka. Wanda ake cikin sa yanzu ya riga ya sauko in kai addu'a sai Allah ya janye wannan ma lam yanzu kai addu'a yana amfani ga abin da bai sako ba ma na bala'i wanda ko fa an kaddara an rubuta zai sako ma ko zai sako muku kuka taru kuka yi ta addu'a to Allah zai janye wannan bala'in ba zai sako muku ba albarka addu'a wanda ya sako din ma an kuka matsa da addu'a Allah zai janye fa alaikum ibadallahi bid du'a'i na hore ku ya ku bayin Allah biddu'a da yin addu'a yanzu manzon Allah wai ba sai bala'in ya sauko ba ko ko Allah na lafiya ai ta addu'a inda a rubuta shi zai sauko mu Allah zai janye shi ba zai sauko muku rawahu al-hakim ibn umar ad-dunya kaga duniya kulwatun mai zaki ce khadratun koriya manzo Allah ya siffata da dan itaciya kore wanda ya nuna yana da zaki kamar lemon zaki ko mangon alal misali ko goba wanda yake kore ne kuma mai zaki to haka duniya take dan adam zuciyarsa tana son ya samu duniya kuma in ta samu yana jin daɗin ta manik da zaba siya malam duk wanda ya nemi kuɗi a cikin duniya min yin ta hanyar halaccinsa daga halaccinsa wa anfaqahu kuma ya kashe wannan dukiya fi haƙi cikin haƙƙinsa bai yi almubazzaranci ba bai kashe ta hanyar saɓon Allah ba asabahu Allah Allah zai bashi lada alayhi akan ciyar wanda yayi ta hanyar da ta dace gashi dai Allah ne ya baka to amma tunda halal ce kuma ka kashe ta ta hanyar da ya dace Allah zai baka lada akan abin da ka aikata na kashe ta dinnan wato ka ciyar da iyalai kai sadaka kai kyauta kai zumunci kai taimako amma fa tushe ya zama min hillihi a can condition din yake farkon neman an nemo ta ne ta hanyar halal wa auradahu jannatahu kuma Allah zai gangalo da shi aljannarsa bi ma'ana Allah zai shigar da shi aljannarsa saboda ya cika sharaɗin dukiya ya nema ta hanyar halal ya kace ta hanyar halal wa man iktasaba fiha malan amma duk wanda yayi ururin dukiya a cikin duniya min gairi hilli ba ta hanyar halaccinsa ba wa anfaqahu yace da shi fi gairi haƙƙi a cikin wani hanya ba wanda ya cancanta ba wato ta hanyar haramu ahallahu Allah daral hawani Allah zai zaunar da shi a gidan walakanci shine jahannam wa rubba mutakhawwidin fi malillah da yawa mutumin da yake kutsawa cikin dukiyar Allah wa rasuli da manzansa dukiyar dama kayan Allah ne ya ce wa anfiqu mimma lillahi allazi ataku ku ciyar daga dukiyar Allah wanda ya baku ashe dama ba ta ku bace to da yawa wanda yake kutsawa cikin dukiyar Allah da manzansa lahun nar yawmal qiyama karshe wuta ce take tabbata gare shi ranar alkiyama dukiya bala'i ne masifa ce saboda haka ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ko wani mu yayi wala jina amanu inna min azwajikum wa auladukum azuwwun lakum fahzaruhum rawahu al-hakim an ibn umar ko a rawahu al-bayhaqi an an ibn umar ad-dunya kaga duniyar nan arabun talkate ne hajirun mahalarci wanda yanzu yanzu ne a nan ne kawai yanzu ake amfani da shi a ji daɗi ya kudu min albaru wal fajir albaru mutumin kirki mai yin biyayya ga ubangiji wal fajir mutumin banza mai saba wa Allah dukkan su ya kudu mina suna ci mina daga wannan duniya ita duniya ba ta da shamashi a duniya yakan ba wa mutumin kirki yakan ba mutumin banza wal'akiratu amma ita lahira wa'adun alkawari ne sadiqun na gaskiya ya kuma biya malikun adilun kuma a can malikun sarki ne adilun adali ya hukuma yake hukunci fiya a cikin ta ita lahira amma duniya Allah ya bar alƙalai iri iri da azzalumai da adalai duk suna iya hukunci a duniya amma a lahira malikun adilun sarki ne adali ya hukumu da yake hukunci fiya a cikin lahira yuhibbul haqqa yana tabbatar da gaskiya shi wannan sarkin wa yubdilul batila yana bata ƙarya abinda aka shirya shi na ƙarya a duniya aka zo lahira Allah zai warware ya bata shi ya zama bataccen hukunci fa kunu abna al-ashiratu ku yi kokari ku zama ƴaƴan lahira wanda suke neman lahira a duniyar wala takunu abna ad-dunya kar ku zamanto ƴaƴan duniya wanda kawai duniya suke nema don su ‘ya'yanta ne ko wanda ɗaba wata yake nema ba ko wanda jariri in yana lallabe a cikin taro yana kuka yi hango uwarsa ina zai je ai wata wata zai rarrafa ita to ku yi kokari ku zama masu lallabe kuna neman uwar ku lahira kar ku zama abu na a duniya ‘ya'yan duniya wanda suke neman duniya yace fa inna kulli fa inna kulla ummi domin kowace uwa ya taba uwa waladuwa ɗanta yana binta ko to ana ake ganewa wanda kaga duniya kawai yake bi dan duniya ne wanda kaga ya wuce galta da lahira duniyar yana sana'a yana nema abincinsa da ya samu karfin da zai bauta a ubangiji to wannan shine dan lahira mai neman lahira rawahu muslimun alhamdulillah in ta yi kuma kala ka sai ne a hafusha wari ba ko ku rage gashin baki wani wa auturin liha ku cika gemanya allihiyatu guda dai alliha jami'i ne su rage ne mu da sakkwato a wani littafi liha jami'i na lihiya hausa suka ce jemu amma ku kuna da gemu manya kuna da gemu to wane ne gemu gemu ne bubu da dinu a gemu ka da kanin su gemu gemu ai kanin su kai gemu to je mun na ba idan mun da biyu to ko akwai shi mu'annas biyu an ce haka ne je muna ko wannan kalon shi ke mai gwani gwani su ne masu gemi to alihade ismin gemi na alihiyar ku suka da ne auki ne daga alwafir alwafir fatiha da fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله